da ya tattaki tun daga garin bauchi zuwa garin mulin kano kenan domin gabatar da wannan daura mai albarka muna fatan allah ubangiji ya samu fara daga ita cikin abin da yake wanda ba na biyu ba a ta kai wani shi ya samu fara da ilimin kai albarka malam abdulmanan mahmud ibrahim shira malami ne matashi malami daga jihar bauchi ina ganin mutum ya yi attendin public lecture da aka yi an gabatar da malam wani dama ba wani ilimi ne cikakke a kan malam ba amma na san tunda malami na yace malam ne da kai tsaye kawai da ya ba baya insha Allah malam matashi ne daga cikin malamai da suke gabatar da da'awa a jihar bauchi malam kuma ya yi karatu a albani science college da ke zaria da yan gidan malam albani kuma malam an faɗa mana cewa ɗan gida ne gidan malam albani to insha Allah yanzu malam zai gabata mana da daurar a ƙarƙashin littafin fiqhul muyassar babu hayy insha Allah ba tare da wata lokaci ba insha Allah malam zai fara gabatar da daura da Allah muna buƙatar ba an fara da abin da ya kawo gwamnati mu fahimci me muka fi kar mu zo mu bata lokutan ko bata awannin ba tare da mun amfana da abin da ya kawo Allah na bukata ya zama da a ce a samu da na yau suna surutu mu samu mu samar da very like environment mai less noise sannan mu fahimci abin da muka fi insha Allah ana ba Allah wani ya sa mu amfana da abin da ba da Allah ya mana tawfiki ya ba shi ya ba malam ya yi gaidin ɗin Allah ya gani Allah ya yi gaidin ɗin malam zuwa ya faɗa abin da daidai ya rage kuskuren shi ya sa kuskuren shi ya zama da mafi shi ne mafi kaɗan a cikin abin da zai gabata Allah ya sa mu fara yadda ya gabata amin malam bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa mu a wannan digiri mai albarka a wannan makaranta ta aliko dangote university of science and technology wudil kano domin gabatar da daura ga 'yan uwa mata akan abin da ya shafi hukunce-hukunce na jini wanda muka zabi mu dauki wani bangare na shahararren littafin nan mai suna alfikihul muyassar wa adillatuhi min alkitabi was sunna na babban malami a sheikh sa'ad yusuf abu aziz allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a yau muna safiyar asabar safiya ta 23 ga watan sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara 1446 wanda ya daidai da safiyar 22 ga watan biyu a shekara ta 2025 a lissafi na miladiya wannan darasi ya zama kamar wato ribar kafa ne na gayyata ta mssn na wannan makaranta mai albarka wadda alhamdulillah muna godiya ga allah ta'ala da ba mu iko na amsa wannan gayyata ne wannan darasi da za mu gabatar zai yi bayani ne akan abin da ya shafi kashe-kashen jini wanda yake da alaka da mata iri uku shi yasa za mu ga taken babin shi ne malam ya ce min ahkamin haidi wan nifasi wal istihada hukunce-hukunce da ya shafi alhaihu shine jinin al'ada kenan wan nifas da kuma jini na haihuwa wal istihada da kuma jini na cuta waɗannan su ne jini guda uku da suke fita daga cikin dukkan mace jini na haihuwa na al'ada da kuma jini na haihuwa sannan kuma jini na cuta waɗannan wato karkasuwan jini guda uku kusan ma iya cewa suna daga cikin manya-manyan abubuwa da suke da alaƙa da ibadar mace kai tsaye duk matar da duk mace da ta kuskure fahimtar waɗannan jinin da ke guda uku to babu shakka wannan yana iya bayuwa ya kai ta izuwa ga samun wato matsala akan abin da ya shafi ibadarta domin yana da alaƙa da ibadar mace kai tsaye to kuma duba da cewa muna tunkarin azumi hasali ma abin da ya rike mana zuwa ga azumi ma iya cewa sati guda ne kacal kuma azumi ibada ce mai girma daga cikin manya-manyan ibadojin da suke wato ɗaya daga cikin rukunai na musulunci to galibi da yawa daga cikin mata wallahul musta'an suna shiga cikin watan ramadan su shiga cikin watan azumi ba tare da sanin hukunce-hukuncen da yake kansu akan abin da ya shafi jini ko akan abin da ya shafi azumi ba saboda haka muna fatar wannan ta zama kamar tunatarwa ce a gare mu baki daya da kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana dace mana albarka kai tsaye insha Allah ta'ala ba tare da mun dau tsawon lokaci ba saboda mun riga mu fata lokaci tun kafin farawa za mu fara karatu a cikin shi wannan littafi insha Allah ta'ala abu na farko malam ya ce ta'ariful haid ta'ariful haid menene ma'anan kalmar lafazin alhaidu me yake nufi shine malam ya ce alhaidu fil lughati huwa sayalan a larabci idan aka ce lafazin alhaidu abinda ake nufi shine gudanar abu tafiyar abu kamar misali yadda Allah yake cewa anzala minas samai ma'an فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابي أي فسالت فاحتمل السيل شيني سيلان الشيء كنا wato gudun abu yadda abu yake tafiya a ce abu yana gudana to shine kalmar shine lafazin alhaidu a bisa yare na larabci to sai malam ya ce wa shar'an amma a yare kuma na shari'a domin larabci daban shari'a daban to a yaren shari'a kuma me ake nufi da haida a yaren shari'a shine malam yace damu yakhruju min qa'ri rahimil mar'ati fi awqatin ma'lumatin من غير مرض ولا إصابة وإنما هو شيء جبل الله عليه بنات آدم ما لك تشوى أما أيارين شريعة idan aka ce miki al'ada ma'ana in aka ce miki alhaidu abinda ake nufi da shi a yare na shari'ar musulunci shine damu wani irin jini ne ya hurutu min ƙa'ari rahimin mar'ati wadda yake fitowa daga cikin mahaifar mace jini ne wadda tushensa inda yake fitowa shine yana fitowa ne daga cikin mahaifar mace fi auqatin ma'alumati a wasu lokuta sanannun lokuta min ghairi maradin wala isaba ba tare da wani cuta ko kuma wani abu da yake jawo shi ba wa inna ma huwa shay'un jabalallahu alaihi banati adam sai dai wani abu ne shi da Allah ya tsara halittar mata 'yan adam a kai abin nufi shi ne shi wannan jini da yake fitowa daga jikin mace daga cikin mahaifarta a wasu lokuta sanannu da wasu hukunce-hukunce sanannu ya sha bamban da sauran jinin da yake fita a jikin mutum galibi kaga jini ya fita a jikin mutum to ko dai ya yi rauni ko ba lafiya ko kuma wani abu makamancin haka amma shi wannan jini na al'ada ba rashin lafiya ba ne ba ciwo ba ne ba wani abu ne yake jawo shi ba ba wai cewa ake yi in mace ta yi kaza jini zai fita a jikinta ba Allah ya sa muna fahimta sai ce a'a wani abu ne da Allah ta'ala ya halicci mata a kai duk wata mace yar adam to Allah ya riga ya halicce ta akan wannan tsarin cewa wannan jini zai dinga fita daga jikinta wannan shi yasa a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hadithin na na aisha Allah ya kare ta a gare ta lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama da aisha da sauran mutane suka tafi aikin hajji ana cikin aikin hajji na na aisha sai al'ada ta kama ta to gashi ana aikin hajji idan kuma ka fara al'ada kuma aikin hajji ya dakata ke da aka ta zauna tana ta kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same ta yace maliki anafisti me yake samu me yake damu ki me ya same ki kin yi al'ada ne mana jinin al'ada ne ya zo gare ki tace eh sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha amru katabahu Allahu ala banati adam wannan wani al'amari ne da Allah ya rubuta shi akan duk wata mace cikin matan yan adam Allah ya riga ya rubuta mata wannan abin cewa zai zo zuwa gare ta kenan ba wani abu bane yake jawo shi a'a haka yake asali tsarin halittar mace Allah ya halicce ta ne a bisa tsari na cewa za ta yi al'ada malam sai yace wasinnul ladhi tahidu fihi mar'atu ghaliban min sinni tis'i sinina ila 50 sana malam yace kuma galibi shekarun da mata suke al'ada a mafiya yawan lokuta shine daga kan shekara tara zuwa shekara hamsin galibi ba duka ba mafiya yawan mata suna yin al'ada ne daga shekara tara zuwa shekara hamsin to sai dai a kamar yadda a sheik muhammad ibn salih al-basaimin allah ya mishi rahama ya ambata a cikin littafin shi risala fi dima'i tabi'iyyati lin nisa yayi bayani cewa shi al'ada bayi da wasu shekaru da ake kayyadewa cewa dole sai mace ta kai wannan shekarun kafin ta fara al'ada ba kuma da iyakan shekaru da za a ce tana kai shekara kaza za ta daina al'ada domin ita al'ada kamar yunwa ne da kishirwa ai ba sai wani abu ya faru ba kafin zaka ji yunwa ba sai wani abu ya same ka ba kafin zaka ji kishirwa haka Allah ya zuba halittar dan adam akan cewa zai ji yunwa zai kuma ji kishirwa ba kuma a kayyade wasu shekaru a ce dole sai mutum ya kai shekara kaza kafin ya ji yunwa ba in bai kai shekara kaza ba ko ya ji yunwa sunan shi ba yunwa ba ko kuma a ce in mutum ya wuce shekara kaza ya daina jin yunwa in ya wuce shekara kaza ko ya ji yunwa to ba yunwa bane babu wannan to haka nan yake a tsari na al'ada ba a cewa wai in mace bata kai shekara kaza ba to ba al'ada bace ko kuma in ta wuce shekara kaza to ba al'ada bane muddin ya cika siffofi na al'ada kamar yadda za mu ji insha Allah to har yanzu sunan shi al'ada to sai dai shi shekarun fara al'ada ga mace yana da alaka ne da abubuwan da suke kewaye da ita mace ma'ana na farko shine a ina take zaune ina ta taso domin yanzu wacce ta taso a birni tana cin kayayyaki na birni tana cin abinci irin na birni saurin girmanta ba irin wacce take zaune a kungurmin ƙauye ba akwai bambanci dole za a samu bambanci sannan yana da alaka da me take ci da yanayin irin yadda ta taso irin saurin girman da ake samu a yadda ta taso ne saboda haka kenan ba a ƙayyade shekaru a ce zuwa shekara kaza dole dole mace ta fara al'ada ko kuma zuwa shekara kaza ya wuce al'ada ya koma wani abu da babba a haka saboda haka yana da alaka ne da ita macen sannan kuma yana da alaka da yanayin zubin halittar mace akwai wacce a ƙauyen za ta taso amma tana da zubin halitta na saurin girma akwai wacce a birni za ta taso amma ba ta da jiki na girma sai ka ganta shekara talatin amma a tsamurai kamar ɗin shekara bakwai wannan yanayin halitta ne wata kuma za ka ganta yar shekara goma sha uku sai ka ɗauka cewa ta kai talatin da biyar saboda me saboda yanayin girman jiki to yana da bambanci yana da alaka da yanayin girman mace da kuma yanayin inda ta taso da kuma yanayin inda take rayuwa to malam sai ce launuhu yaya launin jini yake yaya ake gane cewa wannan jinin al'ada ne ko ba jinin al'ada bane sai ce yushtaratu fi damil haidi an yakuna ala launin min alwani damil atiya an shar'anta an sharɗanta sharaɗi ne dangane da abin da ya shafi jinin al'ada ya zamana yana da ɗaya daga cikin waɗannan laununnuka ko kaloli na jini da za mu ambata na farko shine assawadu shine jinin al'ada yana iya zuwa da baƙin kala yana iya zuwa ya zama kalansa baƙi ne li hadithi fatimata binti jubaishi saboda hadithin Fatima binti bintu Abi Hubayshi annaha kanat tustahadu cewa ta kasance tana jini na istihada da bambanci tsakaninsa da jinin haida wanda shi ma zamu ji shi a gaba insha Allah fa qala laha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace yace da ita idza kana damul haibati fa innahu aswadu yurraf idan har wannan jinin jinin al'ada ne to za ki gan shi baki ne kuma za a dinga gane shi da launinsa launinsa zai zama bakin launi ne fa idza kana zalika idan har ya zama cewa jinin nan jinin al'ada ne ya zo da bakin launi fa amsiki anis salati to sai ki dakata da yin sallah amma fa idza kana al-akhar idan ya zama kuma wancan jinin ne istihada ne kenan jinin ciwo ne ba jinin haiba ba fatawaddai wa salli to ki alula ki sallah ma'ana duk sanda zaki sallah to ki alula fa inna ma huwa irqun domin wannan jini ne na jijiya jini ne na cuta saboda haka launin farko shine jinin al'ada yana iya zuwa da bakin launi wannan shine launin sa na farko na biyu malam yace shine al-humra shine ja launi na ja li'annaha aslu launi dam saboda asalin kalan jini shine ja haka jinin al'adan yana iya zuwa da jan kala saboda shine asalin launin jini na uku shine yace as-sufra as-sufra da shi wannan as-sufra da kuma al-kudra da yake kasan shi shine inda da yawa yawan mata suke kwafsawa da yawa in ka ji tambayar mata mafiya yawa yana zuwa ne akan sufra ko kudra ba tare da sun sani ba to shi sufra shine yace wahiya ma'un tarahul mar'atu kasalidi ya'luhus firarun shine wani irin ruwa ne da mace za ta ganshi kasadid as-sadid yazo a cikin Qur'ani ko min wara'ihi jahannama wa yusqa min ma'in sadid shine wato alma al-mukhtaliqu bid-dam shine ruwan da aka cakuda shi da jini kamar ka ce diwa kamar wato zaka ganshi kasadidi kamar diwa ne shi zaka ganshi kalan shi amma ya'luhu sfiraru amma kalan shi yafi karkata zuwa ga bangaren yellow yellow zaka ganshi kamar yellow ruwan daurawa kalan yafi karkata zuwa ga wannan bangaren to wannan shi ma yana iya zuwa a matsayin jinin al'ada sai dai zamu ji shi yana da condition din da ake lissafa shi a jinin al'ada ko ba jinin al'ada ba muna fahimta ko abu na gaba shine yace al-kudra shine yace wahiyat tawassu baina launil bayadi was sawad shine zata ga jinin yazo tsakanin launin baki da fari ma'ana shi ba fari ba shi kuma ba baki ba kalma'il wasikh kamar ruwan datti ruwan datti yanzu ai zaka ganshi shi dai ba fari kalba sannan kuma shi ba baki kirin ba li hadisi alqama ibn abi alqama an ummihi murjanata maulata aisha radiyallahu anha qalat saboda hadisin alqama ibn abi alqama daga mahaifiyarsa murjana wato mai hidima mana aisha Allah ya kare ta a gari ta ce kanan nisa'u yab'athna ila aisha ta ummil mu'minina bidirajati mata sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna aiko mana na aisha radiyallahu ta'ala anha da addiraja ko addaraja abin da ya fi shi ne addirajatu bi kasirin dal shi ne jam'i ne na durj durj shi ne wani kwano ne ko wani kwantena wadda mata ke zuba turare a ciki to mata suna aiko mana na aisha da wannan irin wannan kwanon amma ta ce fi halkursifu a ciki akwai auduga shi ne alkursifu ko ka ce alƙiƙonu auduga kenan fihi sufratu min damil hairi a cikin wannan audugan akwai asufra shine wanda muka ji shi a sama na jinin al'ada yas'allaha anis sala suna tambayanta su turo mata da wannan sakon cewa ga shi wannan audugan da kike gani wannan jinin da yake jiki daga jinin al'ada na ne da nake yi yanzu shin zan yi sallah ko ba zan yi sallah ba fataqulu lahunna la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda sai ta ce da su kar ku yi gaggawa ku jinkilta tukunna kar ku fara sallah har sai kun ga audigan ya fito fari fal fari fat turidu bi zalika tuhra min al-haida tana nufin cewa sai kun yi tsarki daga al'ada me take nufi shine suna turo mata da wannan su ce mata to yanzu idan mace tana cikin al'ada sai ta ga kalan wannan jinin na asufura ko alkudura shin za ta yi sallah ta lissafa shi a matsayin baya cikin jinin al'adanta ko kuma ba za ta yi sallah ba to shine sai Aisha ta ce musu kar ku yi gaggawa ku jira tukunna har sai ya zamana cewa mace ta iya sanya audiga a cikin wato farjinta ya fito fari fat babu wannan wani abu na jini din shine ya tabbata cewa jinin al'adan ya dauke kenan muna fahimta ku to shine sai malam yace hada was-sufratu wal-qudratu la takunu haidan illa fi ayyamil haid wannan layi ne mai matukar muhimmanci shine da sufra din wancan da muka ji shi zaki ganshi launin yellow yellow da kuma kudura wanda ke shi ba fari ba shi ba baki ba malam ya ce ba a lissafa shi a matsayin jinin al'ada sai in ya faɗo a cikin kwanakin al'ada ɗin amma ba'dan qida'i ayyamil adati amma bayan kwanakin al'ada ɗin sun ƙare falatu abdu haidan ba a lissafa wannan a matsayin al'ada walau ta karrara zalika ko da kuwa hakan ya maimaitu ko ko da hakan ya maimaitu li hadithi ummi atiyya radiyallahu anha qalat saboda hadithin ummu atiyya Allah ya kare ta a gare ta tace kunna la na'uddul kudrata was-sufrata ba'da at-tuhri shay'an mun kasance ba ma lissafa al-kudra da kuma as-sufra bayan al'ada ba ma lissafa shi a matsayin komai fadalla zalika bi mantuqihi ala anna as-sufrata wal-kudrata ba'da at-tuhri la tu'addu shay'an wannan sai ya nuni zuwa ga ashe da shi sufra din da kudra din ba a lissafa shi a matsayin al'ada bayan an yi sarki wa inna ma hiya matsalul bawul sai dai kawai suna iya zuwa hukuncinsu ɗaya da bawali fitsari kenan tan kudul wudu suna dai bata alula amma kuma ba sa wajabtar da wanka a nan abin da take nufi shine idan kamar misali idan aka ce mace ta saba jinin al'adanta yana zuwa mata kwana biyar ne to sai ta yi wuni na ɗaya na biyu na uku to a na hudu da na biyar sai ya zo mata da wannan sufura ko kudura ɗin to yana matsayin al'ada ne za ta lissafa shi a matsayin al'adanta amma bayan ta gama kwanaki biyar ɗinta ta yi tsarki ta ci gaba da ibada sai ya dawo ta wannan ba jinin al'ada ba ne don haka duk sanda ta gan shi dai to alolanta ya ɓaci za ta sake alola amma kuma ba za ta sake wanka ba sannan kuma ba za ta lissafa shi a matsayin al'ada ba mun fahimci hukuncin ku sannan sai malam ya ce muddatuhu iya tsawon lokacin da jinin al'ada ke ɗauka la hadda fi shar'i li aqallihi wa aktharihi ala rajih magana mafi inganci ita ce cewa jinin al'ada bayi da mafi karancin kwanaki ba kuma yi da mafi yawan kwanaki ba cewa mafi karanci dole sai ya kai kwana kaza ko kuma dole ba zai wuce kwana kaza ba babu shi a wannan wa inna ma yurja'u fihi ila al'ada abinda ake komawa shine ana komawa ne zuwa ga al'ada al'ada sai a ce yanzu kamar misali idan aka zo aka ce ga budurwa nan bata taba yin al'ada ba wannan karon za ta fara al'ada to galibin malamai suna cewa abinda ake fara dubawa shine tana da 'yan uwa mata da suka gabace ta idan tana da 'yan uwa mata da suka gabace ta to sai a yi kidaya da lissafi mafiya yawansu in su uku ne sai aka samu mutum biyu a cikinsu al'adarsu tana zuwa kwana biyar mutum ɗaya tana yin kwana uku ko kwana bakwai ita ɗaya ce ta bambanta to yanzu za a zuba ido a ga cewa ita ma wannan da ta biyo bayansu to za ta bi waɗancan mutum biyu ne to amma idan ya zama na cewa ya bambanta da nasu gaba ɗaya to sai a duba a gani ya zo da launuka na jini kamar yadda muka ambata eh to har yanzu yana nan a matsayin al'ada saboda wannan shine karanta na farko da ta fara mai da ta fara al'ada haka daga nan za ta ɗau lissafi cewa ita al'adanta yana yin kwana kaza ne ko kuma kwana kaza amma bayi da iyakan kwanaki da za a ce mafi karanci sa kwana kaza ko kuma mafi yawansa kwana kaza sai ce walakin afta shaykh ibn baz rahimahullah bi anna al mar'ata la tatajawazu 15 yawman wa ma zada ala dhalika fa huwa damu fasadi malam yace sai dai a sheikh abdulaziz ibn abdullahi bin baz allah ya mishi rahama ya yi fatawa cewa mace ba ta wuce kwanaki goma sha biyar tana al'ada ya ce duk abin da ya wuce kwana goma sha biyar to ya fita daga cikin jinin al'ada ya koma jinin cuta wannan fatawar sheikh abdulaziz bin abdullahi bin baz kenan a cikin littafin tahurul muslim ko tuhurul muslim to amma magana mafi inganci ita ce maganar da malam ya kawo a farko ita ce maganar da mafiya yawan malamai suka tafi a kai cewa shi al'ada ba shi da mafiya karancin kwanaki ko bayi da mafi yawan kwanaki ba a cewa dole sai ya kai kwana kaza ko kuma dole kar ya wuce kwanaki kaza wannan ita ce magana mafi inganci to wannan shine bayani da malam ya kawo takaitacce akan abin da ya shafi al'ada kuma ina ganin cewa a duk wani abin da ya kamata a kawo shi a takaice akan abin da ya shafi ala- abin da ke da alaka da shi kan shi jinin malam ya takaita shi ya kawo shi mun ji menene shi sannan mun ji menene launinsa sannan kuma mun ji abubuwan da suke da alaka da kewaye da shi karan kanshi launin nashi sannan mun ji iya tsawon lokacin da yake iya ɗauka to shine malam yanzu zai mana bayani akan menene kuma nifasi to bayan kuma yayi nifasi to za mu ji a gaba kuma zai hada tsakanin jinin al'ada da nifasi domin ya fidda hukunci saboda galibi hukunce-hukuncen jinin al'ada su ne dai hukunce-hukuncen jinin nifasi abin da yake haramun ga mace ta yi shi in tana al'ada ire-irensa ne da yake haramun ga mace ta yi shi idan tana jini na nifasi wato jini na haihuwa shine yace ta'arifun nifas menene nifasi shi kuma annifasu yace huwa damul khariju min farjil mar'ati bisababi alwiladati wa in kana almawludu saqatan nifasi shine jinin da yake fitowa daga cikin mace saboda sanadiyya na haihuwa kun ga yanzu a nan akwai bambanci tsakanin jinin al'ada da kuma jinin nifasi shi jinin al'ada mun ji cewa bayi da sababi ba ciwo ba ne ba rashin lafiya ba ne yana zuwa ne kawai saboda haka allah ya halicci mace a kai shi ko jinin nifasi yana, yana da me yana da sababi menene sababin shi haihuwa shine yace wa in kana al-mauludu saqatan ko da kuwa abin da aka haifa ɗin ɓari aka yi ko da macen ɓari ta yi to jinin wato nifasi yana zuwa mata sanadiyar ne sanadiyar haihuwa sai ce muddatu tsawon lokacin da jinin nifasi ke ɗauka i'lam akil muslim ka sani ya kai ɗan uwana musulmi annad damal kharija min farjin mar'ati na'am okay anna akthara muddatin nifasi 40 yawman yace ka sani cewa mafi tsawon lokacin da jinin nifasi ke dauka shine kwana 40 kwana 40 kun ga anan ya bambanta da jinin me ya bambanta da jinin haida jinin haida mun ji cewa shi bayi da iyaka amma jinin nifasi yana da iyaka limit ɗinsa shi ne 40 days kwana 40 duk abin da ya tsallake kwana 40 kuma za mu ji cewa ya tashi daga jinin nifasi ya koma jinin ciwo ya koma istihada fa'an ummi salamata radiyallahu anha qalat kanat an-nufasa'u tajlisu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 40 yawman ummu salama Allah ya kare da a gare ta tace annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacinsa mata masu jego masu jinin haihuwa kenan suna wato ainihin kidanya lissafin jinin haihuwa tsawon kwana 40 bi ma'ana shine in ya wuce kwana 40 to suna cire shi daga lissafin me suna cire shi daga lissafin jini na haihuwa ya kuma jini na ciwo ya ce ƙwalar imamu tirmidhi al'imamu tirmidhi allah ya mishi rahama yana cewa wa ƙwari ajima al'ulama'u min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wa tabi'i na woman ba'adahu malamai tun daga kan sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu sun yi ijima'i gaba ɗaya sun tafi akan cewa annan nufasa'a tadaqus salata 40 yawman cewa wato mata masu jini na haihuwa suna barin sallah ne na tsawon kwana 40 kacal illa an tara tuhra qabla dalika sai dai injinin ya dauke gabanin kwana 40 ta yi tsarki fa innaha taqtasilu wa tusalli to za ta yi wanka kuma ta yi sallah za ta yi wanka sannan kuma ta yi sallah wa idha ra'ati dama ba'da al-arba'ina in ta ga jini ya zo mata bayan kwana arba'in fa inna akthara ahli al-ilmi qalu mafiya yawan malamai suna cewa la tad'u as-salata ba'da al-arba'in ba za ta bar sallah ba bayan kwana arba'in wa huwa qawlu akthari al-fuqaha wannan ita ce maganar mafiya yawan malaman fiƙihu malaman fiƙihu da yawansu sun tafi akan cewa mace tana barin jinin al'ada ne na tsawon kwan wato tana barin sallah da sauran ibada ne saboda sanadiyar jinin haihuwa na tsawon kwana arba'in idan ya wuce kwana arba'in to za ki cire shi daga lissafin jinin haihuwa sanya shi a lissafi na jini na na cuta sai kuma ta yi tsarki ta yi wanka ta ci gaba da sallanta da kuma sauran ibadojinta kamar yadda za mu je a gaba insha Allah abu na gaba malam ya ce ma ya harumu alal haɗiri wani fasa abin da ya haramta ga masu al'ada ga mace mai al'ada da kuma wacce take cikin jini na nifasi akwai abubuwan da suke haramun ne su aikata to shine muka ji neman da bayani cewa malam zai hada mana hukuncin su ya dunkule su baki daya saboda hukunce hukuncen nasu guda biyu suna tafiya ne a tare na farko malam yace shine as-salatu was-sawmu da sallah da azumi haramun ne ga mace mai al'ada ta yi haramun ne ga macen da take cikin jinin nifasi ta yi su duk wacce take al'ada ta yi sallah to ta saba ma Allah duk wacce take jinin al'ada ta yi azumi ta aikata haramun duk wacce take jinin nifasi ta yi sallah ko azumi ita ma ta aikata haramun ta yi sabon Allah li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a shin mace kan ba in tana al'ada ba ta sallah ba kuma ba ta azumi domin annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗa masahabbai cewa mata Allah ya halice su ne a matsayin naqisatu aqlin wa dini masu tawayar hankali da addini sahabbai suka ce ya rasulullah ta yaya mata suke da tawayar hankali ta yaya mata suke da tawayar addini annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasu mace tana al'ada ba ba ta yin sallah ba ba ta azumi sai ce fa zalika nuqsanu diniha wannan tawayan addinin ta kenan sai ce alaysa shahadatul rajuli alaysa shahadatul rajuli shahadatul mar'atani shin ba shaidan mutum daya shine shaidan mace biyu ba idan ka zo za a yi shari'a yanzu Allah ya ce wastashidu shahidaini min rijalikum ku kawo shaidu biyu cikin mazaje sai ce fa illam yakuna rajulaini fa rajulun وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى Allah sai ce in ba a samu maza biyu ba to a kawo mace ɗaya da mata biyu saboda kar ɗayan ɗayan in ta rikice sai ɗayan ta ɗaura ta saboda me saboda ta wayan hankalinta yanzu aka zo aka tsaye da mace ga alƙali nan a zaune ga lauyoyi nan ga shaidu nan a jere ga jama'a sun zira mata ido suna kallon ta aka ce zo ki ba da shaida sai ta fara rawa sai ta rikice tana bukatar kuma wacce za ta karfafe ta in ta rikice sai wata kuma ta zo ta taya ta ta daura ta in kuma ita ma ta zama irin ta kaga kuma shikenan da kwance uwa kwance kenan to nan yana daga cikin yace wannan na daga cikin nuqsani na hankalin mace shi yasa saboda shi cikakken hankalin namiji Allah ya halicce shi da cikakken hankali sai ce to ya halicce shi ne shi ya auri mace ɗaya biyu uku zuwa hudu saboda yana da hankalin da zai rike su amma mace yanzu aka ce mata ta rike auren maza guda hudu hankalinta ba zai iya ɗauka ba ba za ta iya ba mace in cewa ba aka yi an ba da ragamar auren a hannunta namiji ɗayan ba ba za ta iya ba wanda za ta iya zuwa ta shaƙe wuyan namiji ta ce in ka isan kai ɗan halal ne ka ban takarda na ka sake ni to in rubuta takardan a hannun take kuma fa ai ba bata lokaci da yanzu din namijin duniya in ka kirga maza goma to takwas daurawa ne Eh. da din namiji goma wallahi takwas daurawa ne Eh. wata kawai kana hana ta zuwa unguwa za ta sake ka Mm. ba shi kenan ba Eh, Allah hakimun ne to saboda haka mace in tana al'ada ko tana nifasi ba za ta yi azumi ba ba kuma za ta yi sallah ba malam yace amma fa idza qahurat min al amma in ta yi tsarki daga al'ada al'adan ya kare ko nifasi la taqdi salata ba za ta biya sallah ba wa inna ma taqdi sauma sai dai za ta biya azumi za ta biya azumi ففي الصحيحين ما لا يجي أتشين بخاري دا مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أن عائشة الله قال إداء قالت لتي كنا نحيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة تشي من كسنشي أزامن من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم muna yin al'ada idan muka gama al'ada sai a umarce mu a ce mu biya azumi amma ba za a ce mu biya sallah ba to a karkashin wannan akwai fatawa ta kuskure da take yawo tsakanin musamman mata kan cewa idan mace ta sha ruwan azumi saboda ciki ko shayarwa wai cewa wai za ta kirga kwanakin da ta sha ruwan azumi ne sai ta ciyar a madadinsu wannan fatawa ce mai rauni fatawa ce wannan mai rauni mace in ta sha ruwan azumi saboda ciki ko shayarwa to lokacin da laluran ta kawo za ta biya bashin azumi ne ba ciyarwa za ta yi ba wannan ta ce fatawa mafi inganci za ta biya bashin azumi ne ba wai za ta ciyar ba saboda ka fatawar cewa mai shayarwa ko mai ciki za ta ciyar a madadin kowane wuni na azumi wannan fatawa ce mai rauni wadda aka ba su lasisi na ciyarwa shine dattijo tsoho wanda shekarun suka ja da kuma wanda yake da wato permanent ciwo wanda zai hana shi azumi wanda kuma ba a sama ba a tsammanin amma kamar misali wanda yau kansa na ciwo sai ya sha ruwan azumi ba mamaki ji a kan shi baya ciwo gobe kuma mai yiwa kan ba zai ciwo ba dan haka in an gama azumi zai biya amma misali wanda ya gina yana da ulcer ne ulcer ta yi chronic wanda in dai ya dan dau lokaci da yunwa to za a iya samun matsala kuma ciwon ba wai an sa masa lokaci ne kai daje zuwa lokaci kaza zai warke ba to wannan sai ya sha ruwan azumi sai kuma ya ciyar amma waɗanda suke da annual ulcer ramadanic ulcer su wannan olsansu ba ta tashi sai ramadan ta zagayo tukunna haka daga an ce ramadan ta fara hararu wato olsa za ta fara tashi to wannan in suka sha ruwan azumi na farko ma sun yi ganganci wannan shi ne karin farko sun yi ganganci sun saba ma Allah Allah ta'ala ya samu dace abu na biyu da mace mai al'ada da mai nifasi ba za ta yi ba shi ne ya ce abbawafu bilbait shi ne ba za ta yi tsawafi ba waƙad ta ƙaddamar dalilu ala zalika fi ma ya harumu alal muhdis dalili ya gabata a baya a cikin shi littafin kenan ba a wannan muzakiran ba akan abin da ya haramta ga dukkanin wanda ke cikin hadafi wanda bai da tsarki kuma akwai hadisin aisha wanda muka kawo a farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata da ta yi da al'ada ya same ta tana cikin aikin haji ya ce da ita faqdi ma yaqdi al-hajju ghaira alla tadufi bil bait ki duk abinda mahajjata suke amma banda dawafi haka mace mai al'ada ba za ta yi dawafi ba mace mai nifasi ba za ta yi dawafi ba abu na uku shine al-waba'u fil farji shine abin da ya shafi wato tarayya irin ta aure shine saduwa irin ta aure haramun ne ga dukkanin wacce take al'ada ko take cikin nifasi haramun ne mijinta ya kwanta da ita fa ya harumu wadu'ul ha'idi wan nufasa haramun ne ya haramta namiji ya sadu da mace mai al'ada ko kuma mai nifasi wal adillatu ala tahrimi kathira dalilan da suka haramta din suna da yawa min ha daga ciki akwai qauluhu ta'ala akwai fadin Allah madaukakin sarki da yace fa'tazilun nisaa fil mahidi Allah ta'ala yace ku kaurace wa mata a lokacin da suke cikin al'ada shine tunda a farkon aya yace Allah yace wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidi Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayin ka dangane da al-mahid malamai suka tattauna akan menene ma'anar lafazin al-mahid wasu suka ce al-mahid shine shi karan kanshi jinin al'ada wasu kuma suka ce al-mahid shine inda jinin al'ada ke fita daga jikin mace amma dai dukan su suna komawa ne zuwa ga ma'ana guda daya sai Allah ya ce qul huwa adhan kace da su jinin haida wato cuta ce fa'tazilun nisa'a fil mahid ku kaurace wa mata a lokacin da suke cikin al'ada wala taqrabuhunna Allah ta'ala ya ce kar ku kusance su hatta ya tsuhurna har sai sun yi tsarki fa idza tabaharna idan suka yi tsarki fa'tuhunna min haythu amarakumullah to ku zakke musu ta inda Allah ya umarce ku shine babu kyau kuma haramun ne ga namiji ya sadu da matan shi ta duguranta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk wanda ya aikata haka Allah ba zai mishi kallon rama barin tashin kiyama to anan Allah ya kawo tsarki guda biyu da yace wala taqrabuhunna hatta yadhurna tsarkin farko kenan sai ce kuma fa'ida tabaharna wannan tsarki na biyu kenan to me ake nufi da su malamai suka ce abu na farko nan da ya ce wala hunna hatta ya tsuhurna kar ku kusance su har sai sun yi tsarki shine yankewan jinin kenan har sai jinin ya yanke to idan jinin ya yanke ma kuma har yanzu da saura shine ya ce fa'i za ta tsaharna idan suka yi tsarki wannan kuma shine wanka kenan saboda wasu daga cikin malamai suna cewa idan mace jinin al'adanta ya yanke idan ta yi alula ta yi tsarki mijinta na iya kwanciya da ita wasu suna cewa in ta yi tsarki na istinja'i ko istijmari ko taimama duka ya shiga amma magana mafi inganci kamar yadda shekul islam ibn taimiya ya ambata shi ne shi al'ada hadathul akbar ne shi hadasi ne babba to kuma hadasi babba a ka'ida abinda ke wanke shi ne a tuhurul akbar in har aka ce wannan hadasi babba ne shi to a ƙa'ida kuma abin da zai wanke shi shine babban tsarki saboda haka kenan idan ya zama jinin al'ada hadafi ne babba ashe tahararsa ma dole zai zama babba taharar shi babba kuma shine wanka saboda haka wannan ita ce magana mafi inganci kan cewa idan jinin al'adar mace ya yanke to ba za ta ci gaba da duk sauran abubuwan da suka haramta gare ta ba sai ta yi wanka amma kuma idan kamar sallah lokacin al'adanta ya yanki kamar yadda za mu ji a gaba insha Allah idan lokacin al'adanta ya yanki a lokacin sallah kaza to ko da bata yi wanka ba ana bin ta bashin wannan sallah ko da lokacin sallah ya fita kafin ta yi wanka za ta biya wannan sallah ne sannan malam ya ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي من أتى حائضا دو وندا يزكي ومشي تنا العادة أو امرأة في دبرها كوكما يزكي ومشي تا باينتا أو كاهنا كو يجي شي وجنبوكا yaje neman wani abu wajen boka ko yaje neman sa'a gun boka faƙaɗi kafar bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama to haƙiƙa wannan ya kafirce ma abin da aka saukar ma annabi muhammadu kafiri ne shi haka duk wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ko ya sadu da mace mai al'ada ko ya sadu da mace ta bayanta ko kuma ya je wajen boka to babu shakka ya kafirce ma abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka sunan shi a wajen Allah kafiri Allah ya tsare mu وقال الإمام النووي رحمه الله الإمام النووي الله يمسى رحمه يكتوى في شرح مسلم الشرح صحيح مسلم يتي ولو اعتقد مسلم halla jama'i jima'il ha'id fi farjiha sara kafiral multadda yace in mutum musulmi ya kudirce a zuciyarsa cewa ya halatta ga mutum ya sadu da mace tana al'ada to ya zama kafiri ya yi ridda in ya yi itikadin halaccin amma walau fa'alahu insanun ghairu mu'taqidin hillahu fa in kana nasiyan aw jahilan bi wujudi al-hayd aw jahilan bi tahrimihi aw mukrihan fala ithma alayh idan mutum fa in kana nasiyan amma in yayi ne bisa mantuwa ya manta cewa wannan matan fa tana al'ada aw jahilan bi wujudi al-hayd ko kuma ma bai ma san cewa tana cikin al'adan ba aw jahilan bi tahrimihi ko kuma bai san cewa haramun ne a sadu da mace tana al'ada ba aw mukrahan ko kuma aka tilasta mai aka dole tilasta masa don dolan dole eh tilastawa kuma ba wai yace ita macen ce ta rinjaye shi ba wannan ba tilastawa bace mm tilastawa kamar misali a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace inna allaha rafa'a an ummati alkhata wal isyana wa mastukrihu alaihi Allah ya dauke mu al'ummata abinda suka yi bisa kuskure ko mantuwa ko abinda aka tilasta musu wani yazo ya tsaya akan ka ya zara takobi ya zara wuka ya ce ga ta tana al'ada ka sadire ta ko in kashe ka wannan an tilasta masa kenan dole babu yanda ya iya yawa amma ba zai zo kuma ya ce wai macance ta tilasta masa ko kuma ta rinjaye shi ko wani abu makamancin haka ba wannan kuma ai ba tilas bane Allah ka samu dace da haka yace fala isma alaihi babu laifi akan shi wala kafara babu kafara akan sa wa in wada'aha amidan idan yayi ya sadu da ita bisa ganganci aliman bil haidi wat tahrim yana sane da cewa fa tana al'ada kuma yana sane da haramcin hakan da gangan yayi ba mantuwa bane muhtaran shi ya zabar makansa ba tilasta masa akai ba faƙad yattakaba ma'asiyatan kabiratan haƙiƙa to yayi laifi mai girma nassa shafi'iyyu ala annaha kabira al-imamu shafi'i Allah ya mishi rahama ya nassanta cewa wannan din laifi ne mai girma kwarai da gaske cewa tana daga cikin kaba'irun dhunub wa tajibu alaihi tauba sannan kuma ya wajaba a kansa dole ne ya tuba daga wannan aikin da yayi wa fi wujubil kafarati qawlani amma dangane da abin da ya shafi wajabcin kafara akwai maganganu guda biyu laifi da yayi laifi zai kuma tuba zuwa ga Allah amma kafara kuma akwai maganganu guda biyu shine yace qala shaykhu Abdul Azim al-Badawi rahimahullah hafizahullah wal qawl ar-rajih wujuhul kafarati yace magana mafi inganci shine wujubul kafara dole ne a kansa zai yi kafara li hadith ibn abbas radiyallahu anhuma saboda hadithin abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladhi ya'ti imra'atahu wa hiya ha'id annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada bayani dangane da wani mutum da ya sadu da matansa tana al'ada qala sai ce ya tasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar zai yi sadaka da dinari ko kuma rabin dinari yace wattakhayuru fil hadithi raji'un ila at-tafriqi bayna awwali dami wa akhirih zabin da aka bayar a hadisin cewa ko dai yayi sadaka da dinari ko kuma rabin dinari yana da alaka ne bayna awwali dami wa akhirih tsakanin farkon jinin da kuma ƙarshen jini lima sabata an ibn abbas mawqufan saboda hadisin da ya zo mawqufi daga abdullahi dan abbas in an ce hadisi mawqufi shine hadisin sahabi kenan hadisi marfu'i kuma shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in asabaha fi fawri dami tasaddaqa bi dinari idan ya sadu da ita ne a farkon fara jinin lokacin da ta fara jinin al'ada a ran da ta fara jinin bisa ganganci yana sane cewa tana jini yana kuma sane cewa haramun ne kuma ya sadu da ita to zai yi sadaka da dinari ɗaya shi ne kafaransa wa in kana fi akhirihi in kuma a ƙarshen jinin ne sai da jinin ya je ƙarshe misali tun tsawon kwana bakwai ko tsawon kwana goma tana al'ada shi kuma yana ta jure sha'awarsa sai da aka yi rana na tara sai ga cewa kai daga yanzu fa zuwa goben nan fa in na jira sai gobe la hayatun qawila sai ga cewa ta yi tsawo to wannan sai a ƙarshen jinin to shine ce zai yi shi ne binisfu dinar binisfu dinar rabin dinari nawa ne dinari yanzu nawa ne rubu dinar nawa sadaki yake yanzu na ɗari yana kan ɗari da arba'in da ɗan kai to idan muka yi approximating mu ce dubu ɗari da hamsin shi ne rubu dinar shi ne one fourth na dinari kenan ko shi ne sadaki to idan aka yi shi sau biyu 150,000 times 2 kaga zai baka 300,000 kenan to shine rabin dinari kenan kaga dinari daya zai zama nawa zai zama 600,000 to kafaran wanda ya sadu da matansa a farkon fara al'adar ta shine sadaka da naira 600 in kuma ya je karshe kuma 300 kaga kuwa yi inda ana bin inda ana bin shari'ar musulunci yadda ya kamata da an taka wa mutane burki akan sabon Allah da yawa ya san cewa in yi wannan gangancin to za a nemi naira dubu ɗari shida a wajensa kawo ko dubu ɗari shida yanzu in dai ba kwakwaran ɗan kasuwa ba dubu ɗari shida ai jari ne mai kyau kwarai da gaske Allah ya samu dace sai malam ya ce kultu sai kuma na ce to yanzu ya yi ɓangaren maza to sai kuma mata wala ya zuzu lil mar'ati an tumakkina zawjaha min itiyaniha athna al hayd sai ce ita kuma mace ta sani haramun ne baya halatta a gare ta ta bari mijinta ya sadu da ita lokacin take al'ada haramun ne ko da shi ya bukata haramun ne ta bashi ballantana kuma ita ta bukace shi li'anna fa innahu la ba'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq saboda ba a yin biyayya ma wani mahaluki akan sabon Allah duk abin da ya kunshi sabon Allah a cikinsa to ba a biyayya ma kowa akai ba a bin kowa akan sabon Allah wa yubahu lizawji an yastamti'a minha bima duna aljima'i fil farj ya halatta an halatta ma namiji ya ji daɗi da matansa akan duk abin da yake koma bayan saduwa in dai ba saduwa ba ce to ya ta halatta ya halatta ya rungume ta ya halatta ya sumbance ta ya halatta ya ta zauna akan cinyansa ya halatta ya yi duk abin da zai da ita amma ban da saduwa da ita ya kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da yace isna'u kullu shay'in illa nikah komai ku yi shi amma ban da kwanciya ta aure ban da kwanciyar aure wannan kuma shine bambancin musulunci da yahudanci jahiliya su idan mace tana al'ada to daukan ta ake akai ta can kungurmin daji a ajiye ta saboda ana ganin masifa ce bala'i ne a ce yau a gidanku ga mace nan tana al'ada za a je ne a boye ta a can daji sannan kuma sai a jera mata ganye daga inda aka ajiye ta zuwa gida in ta gama al'adar ta sai ta biyo wannan ganyen ta dawo gida in kuma ta samu wani ya kawar da ganyen ya yi wani hanya to shi kenan kuma sai ta sanna yi ya kamace tana al'ada a wajensu ana cire ta ne a lissafin yan gida in ta dawo ba nema in ba ta dawo ba kuma shi kenan taka duk abin da ta yi alaka da shi tana al'ada to ba za a yi amfani da shi ba masu tausayi a cikin su ne wanda za su ɗauke ta su ajiye ta a zauren kofar gida kofinta daban in tana al'ada kwanan abincinta daban in tana al'ada ba wanda zai ce mata komai abinci sai dai kawai a zuwa ajiye mata a juya saboda tana cikin al'ada amma saboda musulunci ya girmama mace ya mutunta mace sai ya haramta haka yau inda mata suna bin kunya irin ta musulunci ko ba za ka iya gane mace mai al'ada ba mu mun sani da za ka taso a gidanku har ka gama yawonka in dai ba ka zo makaranta ba wallahi ba za ka gane ma akwai wani abu wai mace tana al'ada ba sai ka zo makaranta tukun idan azumi ne ba za ka taba ganin mamarka ko yayarka da rana tana cin abinci da azumi ba wai da sunan ba ta azumi ba za ka taba gani ba amma yanzu ba kan aka samu 'yan mata guda uku ko hudu wasu suna al'ada a gida da azumi tsakar gida za su zo su haɗa kuɗi su je su so indomi da taliya zo suna dafawa tsakar gida haka ne ko ba ka ba suna da su zo suna dafawa a tsakar gida wai su nuna muku cewa da ya kuga kunan dai kwalelan ku kuna azumi ita ko tana al'ada ba ta azumi wannan mai jawo shi wallahi rashin kunya ne rashin kunya ne tsagwaransa ba kuma tarbiyya ce mai kyau ba saboda haka wannan ita ce kunya irin ta musulunci bai kamata ba kuma bai dace ba mace ta zama cewa tana bayyana al'adarta saboda akwai wani nau'i na rashin kunya a ciki domin al'adar mace wani bangare ne na sirrinta daga kunyar ta fita idan mata da yawa yanzu ko makarantunmu na islamiyya in ka je ana sallah sai ka samu wasu matan sun koma gefe sun fito gaban jama'a sabon gaba sun zauna sun yi layi sun zauna ana sallah a makarantar islamiyya ba wallahi wai meye ne wai suna so su gaya muku duk wanda ya fito ko ya ganta ga su nan layin gaban na 'yan al'ada ne su wannan shi ne akwai wata makaranta da na koyar to an sanya wasu prefect maza wajen kula da wajen sallah shi kuma da ya zagayo sai ya ganta tana zaune shi kuma bai san karatun ba sai ce mata tashi sai ta ce masa ba ta sallah kawai sai ya dukufa ke kafura ne yi kuma kawai ya dukufa da jibganta saboda ta ce mai ba ta sallah to ta ce masa ba ta sallah a waye je ce ba ya sallah ba kafuri ba kaga yanzu inda ta ɓoye kanta inda ma ba za su haɗu da shi ba ba zai gane wani ba za su gamu da shi ba saboda haka su za su zo su zauna su jero a gaba suna ce suna so su nuna muku duk wanda ya shigo ya gan mu identitin mu shine yau ina al'ada Allah ya kiyaye yace wa an ikramata an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada min al-ha'id shay'an alƙa alafar jiha thauban daga ikrama daga wasu daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana son ya yi wani abu da matansa mai al'ada na abin da ya halatta a gare shi tana al'ada abin da ya shafi ya rungume ta ko ya sumbance ta ko wani abu makamancin haka sai ce alƙa alafar jiha thauban sai ya bata wani wato tufafi ko zani sai ta yi kunzugu ta ɗaure gabanta inda al'adan yake fita kenan sai zama na cewa al'adan ba zai bayyana ba sai ce haza wa'alam anna taharimal jima'i mustamirrun hatta yanqati addam sannan sai malam yace kuma ka sani cewa haramcin saduwa da mace tana al'ada yana ci gaba da tafiya ne har zuwa lokacin da jinin zai yanke ba sai an sama wato ainihin a ba wai za a ce zuwa lokaci kaza ba ko na abu makamancin haka har sai zuwa lokacin da jinin zai yanke kafin haramcin yake kawuwa idan jinin bai yanke ba to haramcin yana nan a matsayin haramcinsa kuma hukuncinsa ba zai taba ba zai taba canzawa ba kaga wannan shine amfanin idan mace tana son mijinta idan ya auro ta ita kadai ta yi masa magiya ta roƙe shi don Allah fi sabilillahi ya taimaka mata ya karo wata saboda lokacin da ita take al'ada waccan kuma tana cikin tsarki lokacin da waccan take cikin tsarki ta kuma wannan to kagan amma wani mace ta faɗa maka cewa yau saboda son ka ne da take yi wai kuma tana so ka zauna ka zauna da ita kaman fitilan kaman fitilan Vespa Allah ka samu dace wannan shi ne karatun da mata ba sa so Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu je break ko insha Allah ta'ala za mu je break in mun dawo sai mu karasa abin da ya rage mana insha Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام آه، الشيخ جزاكم الله خيرا الله يسعدك على خير آه، ان شاء الله كمان ابي مالك عم بدأ